الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته idan ba manta ba ko kuma yau a talata 23 ga watan Zulhijja shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu bayan jira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha ɗaya ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya idan ba manta ba mun tsaya darasi na ɗari da saba'in da ɗaya za mu tashi darasi na ɗari da saba'in da biyu hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari da goma kitabul hudud kitab na 29 muna cikin sa inda za mu tashi babu qadir aswadi ta'zib babin da yake magana akan gwargwadon bulalar ladabtawa in dai ba haddi ba to akwai ka'idar da annabi ya bayar in za a bulala to shine at-ta'zib ana abi buraida ko ana abi burda radiyallahu ta'ala anhu an karbo daga abi burda Allah ya kara masa yadda qala yake kana nabi sallallahu alaihi wa sallam annabi kira da aminta Allah tabbata a gare shi ya kasance ya kuli yana cewa la yujladu ba a yin bulala fauka akiri jandatin sama da goma inda za a yi ladabtarwa za a yi bulala to kar a sama da goma illa fi haddin min hududillah sai dai daga cikin wani haddi daga cikin haddodin Allah ha kamar azani yake wa zani fadil ju kullu wahidin minhu ma ni ata jalda kaga ai bulala dari ma za ya san ba goma ba yawa idan ka ji bulala ta ta baka to dari ta haura goma to haji ko kuma ta'zir da kamar yanzu kidnapper ai kaga mun fara a karatun mu na alwaji ba zo an gaya ma a cikin laifukan su ga abin da za a yi ba amma alkali yana da damar ya kalli wato girman laifin ya musu ta'aziri ta'aziri kuma tun daga bulala ɗaya ko harara har kisa ya danganta kaga da irin abin da mutum dan za ga wani yanzu in suka zuwa irin wayannan kidnappers din bayan sun kama sai sun yi laifin sun karɓi kuɗi wai kuma sun kisa yawwa ko ta haɗa duka duk suna yi to wannan shi ne kaga la yujladu ba a yin bulala ashe ana yin bulala ko ka ashirin ana yin kasa da goma kenan ko ana yin shine mafhumul mukhalafa ana yin kasa da goma kenan wannan abubuwan muke yawan faɗa kamar wata ayar da Allah ya ce واللاتي تخافون نشوزهن فعلوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن in ka kalli wannan za ga mutane musamman yan dajiya na wanda iya boko suka kalla kawai suke da yan yan rajin kare haƙƙin ɗan adam ba wanda ba ruwansu da addini za ga suka rufe an yi wa Allah kwaskwari ma Allah ya ce wa wanda kuke jin tsoron kangare wacce to ku yi mata wa'azi shine matakin farko kira wuta ka zaunar da ita ka zauna tafiya misali yanzu a wannan marama da ake ciki an shiga yanayi na tsadar rayuwa komai ya daga kuma sai request din yayi yawa liman din na mata suna da wannan tabi'a sai wanda ta haihu za mu yi gida kaza kai ka zauna da ita kai mata wa'azi kin ga wannan rayuwa yanzu sai an yi hakuri a koma kulanti ka zafi ma wa'azi ne ka tunatar da ita don wata a yanzu za ta daga wa gidan da hankali a wannan mara to saboda haka ko kuma a wasu ɗabi'u take marasa kyau ka tunatar da ita ko baka ja aya ka ja hadisi ba wannan abubuwan da yake ba na so kaga wannan kowa ya fahimci wa'azi a wannan matakin sai na biyu wajiruhunna fil mazaji'i ku duba wata hikima ta Allah bai ce wajiruhun na anil mazaji'i ba anil mazaji'i da wannan an baka dama ka bar gidan ma amma fil magaji kin fada ko ɗaya amma ba ruwanka da ita
to kaji sun yadda malamai an zo ana ta wannan amma da aka zo wa bire buhun azarbu da yake ta kwakwari ma ake ta kwakwari ma ne azarbu take nufi ai gaba ɗaya suka soke shi babu ma to ya fi komai ta aji ya fi komai ta aji da annabi alaihi salatu wa salam ya karanto ayar ya biya wa mutane kana so ka gane ayar ai abin da zaka fahimta shine na farko sababin nuzul na biyu yaya annabi ya mu'amalanci aya da sahabbai sai ka zauna lafiya an taɓa baka labarin annabi ya ɗau bulala ya gane matansa yawwa amma kuma ya yarda da aya karanto hukuncin Allah ba shi yake nuna sai kai ba amma dai akwai na taɓa tattauna da wani nake cewa yanzu misali wadda ka auro mace duk iyayen kai iyayen ka amma mahaifin ka na da rai mahaifiyar ka na da rai za ta iya kama sunan ta duk tura musu a can kai kai da dena kaki wannan kai mata bulala ne kai ne ko daya ai aka ba da mata lade ko kuma ka auro ta ba ta sallah ba wa'azin da baka yi har malamai ka rika kawowa an mata wa'azin kaza amma ta kidi a kai kuma gashi Allah ya jallabe ka kana son ta to shi ne yake cewa irin wannan lebu a ya kamata a yi ladi wadri ko wannan tana sai dai annabi da yi zo bayani a misalin sai ya ce zarban gaira mubarrih sannan wala tadribul wajha banda fuska kaga ya fassara ma sannan kuma dukan da dukan da baya ba zai fasa jiki ba shine suke ta tawili wasu su gefen babbar riga wasu su kaza wasu amma dai kaga akwai sai dai shi ma malamin da ya karanta ma aya ya fassara ta ka je ka tambaye shi shekarar su 30 da batun sa 35 bai taba dukan ba yawwa abinda mu muke so idan Allah ya ce abu a karba a yi imani ne baya nuna sai kai shine kawai amma akwai matakin da za a akwai wadanda saboda kunnan kashin su sai an kai wancan matakin bayan wannan ayar ai sahabbai sun fahimce ta a wani abu domin matan madina matan maka mazan sun suka faɗi magana ba ta mayarwa amma na madina tana faɗa tana faɗa da suka yi hijira suka dawo sai matan suka koya domin an fi koyan kyarri da wuri akan alheri eh misali yanzu da kun ga yanzu ayyuka masara ta hauko mutane suna ta faɗa masara ta tashi har rubuce rubuce wasu suke to insha Allah in ta sako kuma za ka ji ba za ka tsara rubutu kamar da kai da kai rubutu kai ya ɗan rubuce ka kuma rubutu ta sako to ba saboda sharrin ya fi daɗin faɗa misali gidajen rediyo ai za ku ga sai dai sai um um kare ya ci dan bala ya ci kare amma ba za su ce kare ya ci bala ba domin wanda shine labarin su a gurin ko kamata ai a ce kare ya ci bala mun san wannan abu ne wanda yake yawa amma bala ya ci kare shi za su gaya ba idan kare ya zo ya ci bala ko ba za a ce ai kuma yanzu kare ya rama ya a kullum sai dai a gaya mana sharri banda alkhairi to shi sa kullum muke cikin matsaloli da yawa yan masu aikin jarida ba san menene ba san Allah yana da haƙƙi a aikin ba dauka suka yi kawai shi ne wani abu nan zai kira wai takulkuli in kawai a zo a yi takulkuli a aikin mascom a ɗauko abin da kawai zai tsawo hankali wanda zai da kasuwa a jarida ko a gurin labarin ka kawai zamto abin da kanin labarin ka abin da za ka sa a saurara ko ƙarya ne ba Allah a ciki wannan kuskure ne to kaga akwai na yi wannan shimfiɗan ne don mu dawo kan matsalar abubuwan da ya dame mu ana ta maganar lalacewar tarbiyya wasu sun yi dogon da cewa yawan haihuwa shi ya janyo akwai masu faɗa wannan wannan masu tallan NGO din nan na arna ba tallan abubuwa marasa kyau LGBTQ din nan da waye a za ga ana ta tukar aiwa to abin da zai baka mamaki yanzu a Amerika ai ba su kai mayuwa ba amma kiranin da yake Amerika wallahi bi wallahi na Najeriya bi sai bisa goma nasu ba muna tattauna da wani yana zuwa karatun ne ya zama Ingila yace haka Ingila malam yace a Ingila kwana zaka ja ko wani ga aljihun ka da tudu ya bi kai gaba ma wai sajin ɗinka ya karbe kawai wani din yake zo fam kaza ne a ci ba ba a yawo da kuɗi da yawa amma wallahi saboda wannan zai kaje kai gaba amma su kaji suna rayya da wannan haka fada sai na ce to ba haihuwa ba ce matsalar shi ne na yadda ba dole ba ne ka haihu amma dole ka yi wani tarbiyya an ka haife shi wannan abun haka yi ba dole ne ka haihu ba amma an ka haife shi dole ka yi mata tarbiyya sai na ce masa na san wanda yana zuwa ba tara ce ne yana musamman karatun mu ba nan ne yake zuwa ba yanzu kwana biyu ne gobe yana zuwa na na ziyara yace mun malam mu sittin ne a gidanmu duk baban mu ne ya haife mu yace kuma kafin mu ba a yi sa kakaf sun sittin maza da mata ashe ba haihuwa ba ce take ka kawai rashin daukar nauyi yanzu da iyaye suka koma yi ya janyo dan wani dan ka guda ɗaya ne amma dan iska ne ba haka bane ɗaya ne guda ɗaya tal amma ya gunduri kowa a unguwar banda uban rashin mas'uliya ne yanzu haihuwar su muke mutace su ka zo islamiyya ta nuna ma wanda iyaye mata ne suka kasu zalla iyaye mazan sun ki ka zo su nuna ma wanda iyayen su haihuwar su suke kamar zomaye kawai ba ruwan su da su matan su suke struggle na kan to wannan shine matsalar ba haihuwa ba don muna faɗa na gaya wa nace ni na goma sha wajen biyu ne a gidanmu nace inda uku uku ake haifa ko da ba za a yi ko in koya muku alari ba sai ta dariya mutum ne mai farkon muna tautar da wannan abin da ki nace zau da aka baki wani kawai mutane yanzu gaba ɗaya sun ajiye abin da Allah ya dora mu sun koma yin wani abu amma za ka ga mutum an ce wa ƴansa ashirin da biyar gaba ɗayan su suna turba saboda ba irin wannan ake yanzu an dalilin al'amatu rabbata ha aka saba mugun san ƴaƴa ya janyo yanzu ba ma iya tarbiyyantar da su kana ji kana gani ɗa zai rika yin abin da yake so shi yasa private school din nan yanzu suke cin karen su babu baka yanzu da yawan private school ka tambayi malaman da suka karantar ko suke karantarwa in ka je za a gaya ma ba a ba a duka za su gaya ma karka da kan mana yaro domin zai afta custom ba kai suke kallo ba su ɗauke mutum guda ɗaya da ake biya ma dubu ashirin da biyar a tam shine ta haɗuwar su ba tafiyar ka kai malamin ba domin ka tafi za su nemo wani shi sa yara za su zo su ta rashin mutunci a gaban malaman ba su su tanka ba shekara goma sha biyar baya akwai wata mata tana na yanzu a garin nan bayan faɗi sunanta ba ta dawo ta samo afkar kala-kala tana turanci ta yi larabci ta guje makaranta a wata GRA da ni da gwani Aminu Bala da wani aran ma Umar Hafiz aka ce za mu koyar a can muka je GRM ta yi hauta hauta ba a da wala turanci larabci take aka ce to za mu karantar da yara tun a wannan lokacin kuɗi za a ba mu mai yawa tsaf aka ce to amma sharadi ita ba a dukan yara islamiya ce ba ma far boko ba islamiya saboda ta je ta zauna kasashen larabawa yanzu zuwai take so ta zo ta yi a fulayin wannan abin da ta yi ta gama wannan turancin da larabcin na ta tsaf ce kaza aka ce na ce to na da magana ce in dai so ake in karantar to kada mun ka'ida akan yayan mutane ladabi kan sai mun mutu ladabi sai dai mace abin yi ba a ita kaza kaza kaza ana kawo wasu wasu qawaid da waye muna zaune da yake Allah ba zalimin ba sa bane kawai sai malaman sun fito alwala da la'asar akan guri ne mai kyau aka gina suna alwala kawai wani yaro da ya je bayan wani malami da ya tallake maka ya haka da hular ta yi karkar ya tafi ya kamo ta yana jiwa da ya zuwa hajiya zaune sai ɗauke hular da ya ja na ce mata hajiya ta ce na nufi ba zan ba kawai wallahi ba zan ba ko nawa za a ba ba zan ba a ashabihi garsan fa ajnihi dilladan idan fattiba'u al-jahli kad kana ahzama ولو أن أهل العلم استانوه كانهم ولو عظموه في النفوس لعظم haka jirgin yake faɗa a wasu abiyancinsa da ma abota ilimi sun kiyaye abinsu da an kiyaye musu martaba an ba mu misalai nawa margayi sarkin Kano Allah ya ji kansa da gabara na ga wani yana zuwa rumfa kwalace ya hukunta ɗansa haka mu muka san iyaye mu haka muka sani shi za salim mustafa yake cewa la tahzananna an istibyan in duriku fa darbu yabra wa yabqa al-ilm wal adab al-ilm yarfa'uhum wal adab yanfa'uhum al-ilm يرفعهم والأدب ينفعهم لولا المخافة ما قرأوا ولا كتبوا لولا المعلم كان الناس كلهم شبه الجماد بلا علم ولا أدب haka ya faɗa malami ne kuma karatun alkurani yake gaya wa iyaye ce yake cewa a wato ba dan malami ba la ta zanen da karka damu alal tibiyani akan ƴaƴanka in duribu sun je makaranta an musu hukunci fa garbu yabra a wata ruwaya yafna domin duka yana warkewa ko kuma yana karewa wa yabqa al-ilm wal adab yace da ilimi da ladabi kuma su zawa a jikin yaro duk inda ya wuce a ce wannan kai yaron nan yana da tarbiyya yace al-ilmu yarfa'uhu shi ilimi yana daga su ne su yara fala abdullahi makarantar lungu yake cewa shi ilimi kan mai da yaro babba ya mai da bawa ɗa saboda gabata Allah ya ji karanta da gafara yayin malam Umar sani gaji to sai yace wal adabu yanfa'uhum ladabtawa tana amfana da su laulal makafatu yace yaro ba dan tsoro ba ma qara'u wala katabu ba za su karanta ba ba za su rubuta ba haka yaro yake dole ya samu wanda yake tsoro sai ga yana yin abin da ya kamata yace laulan muallimu kana nasu kullihim ba dan malami ba da duk mutane gaba ɗayan su sun zama shi ba haljimadi kamar sandararrun sanduna ko gida mara ko abu mara rai bila ilmin wala adabi yace za su tashi ba ilimi ba ladabi dan girman Allah yara ne kuka sani yanzu ka san abin da yake ban mamaki yanzu in ka ji an ce yaro bai da tarbiyya wai bai wai bai karatun boko ba wai shi ne bai da tarbiyya ai baya ji wai ba ya ya ci karatu kada ce ya ci karatu to wai ya ci boko ko da ya haddace qur'ani ko da ya duk bai karatu wai wai nan abubuwan sun suka mai da mu baya hakan ci gaba kuma ga shi nan yanzu kuna kallo yanzu duk wanda ma ba su lalace ba dan sun yi karatun zamani yanzu sun dawo gaba ɗaya da yawa majority ta iya cewa saba'in da biyar bisa ɗari ba aiki inda yana da tarbiyya ta addini zai je ne ko yaya abin da zai iya rike kansa Allah ba zai zauna haka ba ba zai rika takamar cewa shi graduate ne engineering yayi ko yana ta yawo cewa shi first class ne da shi a titi ba zai ma wannan ba zai nema abin da zai to wayan abubuwan wajibi ne mu yi kokari mu ga ya za a yi mu magance su iyayen mu ba na dadin da kuke gani uba zai sauke kansa akan ka yana son ka ba za ka gane haka wajen ran da kai tafiya akwai wanda ya ce bai san mahaifinsa na son sa ba sai da ya ce ko kai kasa ya je wata rashin lafiya yi wa in koma mahaifin da ya tafi jirgi ya hau takanan ya je ya zauna a kansa har sai da ya farfado ya ce da ya tsago ran da ya fara motsa hannunsa mahaifin da ya rika murna ya ce tun daga ranar ya ya ajiye makamansa cewa babansa yana kansa ai duk yayin na da suna da kawai ne yanzu ne zai zo ce don bi su bi dad ka ce to eh wai a kaza ina wallahi za ka ga komai yanzu mahaifinka a da zai zo wucewa ya tarar ana yi malar da ya wuce ko kula ku ba zai ba amma yanzu iwu yaro za ta ji wuce ba ma ya fi za ta leko su ce uban waye da ke ka aka wai wata gida bakarin baban ne wai ta kuma sani za ta ce uban waye aka za ta faɗa to shi ta abubuwan mu duk suka lalace bayan Allah saboda kan wani ya zo ya rika gaya mana cewa wai a idan ka ce mun masu ƴaƴa da yawa ne ka zo nuna wa masu ƴaƴa ishirin da biyar duk gaba ɗayan su mutanen kirki ka zo nuna ma mai ƴaƴa biyu duk sun burtuje shi ka zo nuna ma saboda haka kawai abin da yake idan ba za ka ba da tarbiyya ba kar ka yi ka je kai wa kanka family plan kai a zauna lafiya idan ba za ka ba da tarbiyya Allah bai hana ta haihuwa ba abin da ba a so abin da annabi baya so shine taron yuyi a tattaro mu makiridi da annabi baya son wayan amma na gartattu ana marabu in ka kina ka duniya za ta zo lokacin da zai zo ya zama mutum ya fara jin kanka a dan Allah ba kana son sa ba kana ji kana gani kake ni kaji wani ya dau karfe ya tsira ba sai ya kai war over three na jikin nidin din a gaban ku kuma zai danna ba wani lokacin kai ji zaka a farke shi duk da kanka inda baka yi wa ɗanka wannan bai in ya girma sai ya tsine ba domin ka fitar da shi yanzu ya zama kirifin albara zai rika ya hanya domin ba zai moru ba wataƙila wata cuta tana yanzu jiya ake gaya mun wani ya gaya mun mun tafi wata duniya ya ce mana mu jira shi ya fito ya ce kan wata sai aka kawo ta hanyar lafiya yaron ba lafiya amma wani ikon Allah hanjin yaron a waje to shi ne a lokacin za a shigar da su aiki yanzu da tsabar so ku ce a a kyale shi in an yi za a yi ka bai da shi ya girma zai jikan iyayen nan tsakani da Allah ba zai jikan su ba gatan shi ne yanzu a je a yi mar abin da ko duk ihun sa ya ba shi ne gata yaro zai je garin guje-guje targaɗe ko ya goce ya kake ka kai shi a gaban ka mai mummun tsawa ya ta matsa shi ya ta ihu ya yi fitsari ya yi bugu amma haka za ka rike shi ka tsawo wannan shi ne so ba shi ne so amma ba yadda muke yi da yanzu wallahi to kun ji ana yin ana yin ladabi na na Aisha ba ta haihu ba ƴaƴan ga ta da san ƴaƴa yaran ta ga jira adabul mufrad na kawo yaro ya rashin ladabi marayu ma da aka ce ba a dukan maraya sai aka ma yaro gida ya rashin ladabi ya ce ai maraya ne wa ya ga ba yadda za ka yi abinda ba a so zalunci ne ba a so yadda za ka yi dan cikin ka shi ma da dattar da shi ga ta kake ba amma wannan abin da ake da jikoki da marayu da ba a taba su zance ya ɓaci da jikoki da marayu shi sa ma'aikun muki Allah ya ji kansa sai ya gaya ma ce shi baya wasan jika da kasa haka ya gaya mana yaro ba zai zo wai a sake shi ta sheka kuka zai yi bacci ana gita ina baban sai zo ka dauke shi ni ban hana iyayena bacci ba kai gidanka da can ku je can ku ƙara fakat to saboda haka jama'a wayannan abubuwan ba sai mun ga yawa kanmu gaskiya abubuwa ne masu ɗaci amma wallahi sai mun dawo wa'anda iyayenmu da kakanni da muke ganin ba su waye ba sai mun da turba irin ta za mu zauna lafiya ci gaban mai hatsari da yanzu muke Allah ya tsawaita to wannan shine abin da ya kamata mu kiyaye an gane ko illa fi haddin min hududillah babul hududi kafaratu li aliha babu da yake magana akan cewa na'am al hudud in aka yi haji shi haji kafara ce ga wanda aka yi wa abin nufi an kankare zunubin sai ya je ranar alkiyama Allah ba zai kuma tsaye da shi akan laifin ba domin an ba haddi a duniya shine abin da ake nufi an ubadat bin samit radiyallahu ta'ala anhu wa kana shahida badr ya je badr mun sha faɗa lamba girma ce a ce mutum OON ko kaza yau wannan girmamawar to in aka ce mutum ya je badar ana so a tuno ma cewa faɗan lele ne a gurin Allah cewa annabi ya ce la Allah la tala ala ahli badr wa qala amalu ma shi'tu fa inni qad ghafartu lakum Allah ya kalli yan badar gaba ɗaya su ɗari uku da sha yace daga yau duk abin da kuke so ku yi na yaje mu shi za mu ce gaya masu zagin su muka ce kaga dan badar fa ko yayi rinda ba ce ba karewa kenan ba shi ne karshen zunubi ba to ko ya rinda ba sai ba yawa kaga wannan zai sa ka sassauta musu ballan da wani sabani dan an samu sabani tsakanin sayyidina Ali da sayyidina Muawiya kaza ke su ko sayyidina Nana Aisha da sayyidina Ali ne ruwanka ɗan badal ne shine kawai zancen kaddara ta riga mata wa huwa ahadun nuqaba yana cikin zababban nan lailatul aqaba wanda aka zo a lailatul aqaba lokacin aqaba a daren aqaba anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi yace wa hawlahu asabatan min ashabi a gefen sa akwai wata tawaga cikin sahabbai usba innal ladina ja'u bil ikki usbatun shine jam'i ne na isaba shine jam'in sa shine mutum goma zuwa 40 an gane ko tawagar mutane daga goma zuwa 40 kaga akwai nafar akwai dama sunaye ne daban-daban baya auni ala Allah tushriku billahi shay'a sun mun mubaya mubaya shine kullu alqawl ya ayyuhan nabi idza ja'aka almu'minatu yubay'unaka ala alla yushrikna billahi shay'a wala yushrikna wala yujinina wala wala haka abubuwa biyar ko shida to sai ce sun mun alkawari cewa ba za su yi shirka da Allah da kowa ba kun sa abin da zai ba ku mamaki ba wai musulmi a da ba ba wai a ta'ar ne zamanin annabi alaihi salatu wassalam akwai tuka da baya yi domin Abu Jahil Walid bin Mugira Umar yadda bin Kalab duk sun yadda da rububiyya wala in sa'alta man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna la duk sun yadda da ita wa ya halitta zama wa ya halitta kasa duk Allah ne sun yadda wa ya fi kowa karfi Allah ne amma musulmin yanzu in ya shiga musiba gumute gumute ya tafi gurin boka shi kuma Allah a da an gumute gumu gurin Allah yake koma fa idza rakibu fil bulki da'u Allah mukhlisina lahu din balan ma da jawo ila albarri za mu yi shirku sai sai Allah ya kubutar da su su koma gidan jiya amma suna cikin wahala gurin Allah kadai su koma amma musulmin yanzu abun mamaki shi in gumute gumute tafi gurin boka kun gane bambancin da kafirin da eh shi in gumu tai gumu gurin Allah yake koma shi kuma wannan ne yanzu zai tafi gurin boka ko kasuwancin sa ne tsaya yanzu zai tafi gurin wani boka gaja shi Allah ba zai majjara ba ba profit Allah ana ta kasuwanci shi ba faduwa bai zai faduwa kawai zai je hannu aka zaba to kana zuwa gurin boka har kafa ya zaba wallahi gaba daya duka ya zaba ba gwara wanda ya sa iya hannu ba to shi har da kafa dan sai ya tashi shi ka biya kura to shine wala tasri wala tasriqu ba za ku sata ba ba ƙara jiro a aikin gwamnati wala tasmu ba za ku yi zina ba wala taqtulu auladakum ba za ku kashe ƴaƴanku ba wallahi tallahi abubuwan da zai baka mamaki abubuwan da kake ji da yanzu wani a katin nan da ya zo wata tambaya da ya kira wani suka yi min cewa aure aka yi da aka auri yarinyar wata daya kawai sai aka ga kana da ciki ana zuwa ana aura wata shida takaicin da nake ji ne dan da na ce su zo zo mu sai tambayar da yake ji ne wai jin sai an sake aure ko ko sai ta yi istibra'i shi ne kawai tambayar su na ce to ina cikin wai an zubar da shi nace yanzu bayan Allah ba ma laifin da kuka yi wa Allah na kashe rai kisan kai kwata ko a jikin ku yaro ya wata shida ya isa haihuwa kun kashe shi ai laifin nace ce wallahi laifin da aka yi na biyu ya sai nace shi an gwam cikin sa ne ya ce ya ce ai shi ba nasa bane kaza kaza nace to sai aka ce kashe dan wani ai ana faɗa Allah hakuri yake da mu wallahi faɗan da ake yi kada ka ɗauka wai daga garin sai mutum ya musulunta ya ma gori a ce tubabbe ne ba gwanin da ya tuba ba bai bai wannan tabargazan ba mamakin da nake shi ne ba wai a'a su tambaye su kawai yanzu matsayin auren su shin kawai za a ci gaba da zama ne ko ko sai an yi istibra'i amma maganar wanda ce wai kaga wai ina ina cikin yanzu aka ce wai sinima bar inna lillahi wa inna ilaihi Allah ya ce mana haka ake wannan kuɗin kala kala kisa ba ma ganin daidai wallahi to kar ku kace ya ne kaga cewa wala taqtulu auladakum kake ta imla wala taqtulu auladakum min imlaqi na ja ba da wannan misalin bambancin kake ta imla kar ku kashe ƴaƴan ku cikin Isra'il kenan ko ita ce kashe ta imlak kar ku kashe ƴaƴan ku dan tsoron talauci shine talaucin da bai ma zo ba yanzu kake tsoro cewa ka haihu da yawa yanzu ba talabi yanzu komai ya tashi sannan talarin ka yana nan promotion din ba an jire misali duk wannan abubuwan ka zo dubu sha bakwai ne kaza kaza kaza kar ku kashe ɗasu wanda ya riga ya zo wanda bai zo ba ku ɗau mataki amma in ya zo kar ku kashe shi don tsoron talauci min imlakin saboda talaucin da kuke ciki kuma shine min imlak ta na'am wanda kuke a ciki yanzu kace to bari a rage yawan ƴaƴan nan inda yanzu salari na an cire shi an yi kaza ko an kore ni da gurin aiki a je a kashe sai yanzu wata bakwai je ki zubar a Allah ya hana haka wala da'tu bi buhdani kar ku zo da kiri shine kira shine mace ta tafi da cikin da ba kamar da wata ce kaga inda a ce ba dan yayi tsawo ba dan dai dan wata daya ai ba za a gane ba ko ta ji biyu uku ba za a gane ba amma wanda yayi watanni wata ni tambaye da ne har sai da ne wata tambaya nace to ji yaro ne sosai da har ba cikin da wata hudu amma bai gane ba biyar ma ba kaɗan amma bai gane ba wajen jana ai cikin wata biyar gani na ai ya dago kaga gani na ne da zai dauka wannan cewa wannan tumbi ne cikin wata biyar yanzu dan Allah mutum ya dauka wannan tumbi ne dama na dauka cikin zanewa kaga kaga da wato fatawa za ta canja eh za ta kalli wani guri yanzu cikin zane to shi kenan wani abu za a kalla kawai a yi magana a kai malamin shi za su kalla to amma yanzu shi yayi dinamin ba nasa bane kawai ana so a zauna da lafiya kawai a zubar haƙi ne abin mamaki yanzu a ce yanzu dan Allah wanda zai iyaye irin na yanzu iyaye a da in aka kai amarya kakata ake tura sati ɗaya ta je biyu ta je ta tafi da tsintsiya an gaya ma wannan tsintsiya tana da ita zuwa ta yi kawai to zai da ta je sun gaisa ta kalle ta wallahi ta bi kafa ta kawai za ta kalla ta san ta yi concealing kafa ta kawai da ta fito dan wannan motsin nata ta kai ta komo ta tunta ɗaya biyu wallahi kakata ta gane cewa wannan fa ta kamu ko ba ta zubar da yawa ko ba ta fara tsinkimin abubuwa ba kaka kafa ta kawai za ta kalla to shi ke sai ta zo ta gaya wa iyayen da to a fara shiri domin suna yin gara a wannan lokacin sai a ce to a fara shiri sun san amma yanzu ya ce ƙarfi a ba da Allah to a ba kwa sai itimin za kwa sai mata sai na tarifa kenan ta yi wata ɗaya bata nema ba ai sai ku tambaya ta yaya sai da Allah Allah ya zoye to sai yace wala da du bi botani taftaruna hu baina aidikum kada ku zo da kirkire wanda za ku zo da shi tsakankanin hannayenku wa ajlikum da kafafo wala ta'tu fi ma'rufin ka ku saba wa Allah cikin duk abin da ya umarce ya umarce ku annabi ya umarce ku Allah ya umarce ku faman wafa minkum duk wanda ya cika daga cikin ku fa ajruhu ala Allah zai samu cikakken ladan sa a gurin Allah wa man asaba min zalika shay'an duk wanda ya tsaye daga cikin wayannan abubuwan da aka faɗa fa uqiba fi dunya kuma aka yi maka hukuma a duniya aka hukunta shi fa huwa kafaratun lahu shine mahallu shay'an to ya zama makafara wa man asaba min zalika shay'an duk wanda ya yi ɗaya daga cikin wayan na abubuwan sun masa tara wallahu sannan Allah ya rufa mana asiri ya duba fa huwa ila Allah to hukuncin sai na gurin Allah in ja a banu Allah ya ga dama ranar alkiyama ya ce kaga kai tsiya a duniya ko kuma ba tona ba asiri ba eh ya ubangiji to ka je nan mana ya je ba shine Allah ya tsona bi tasdiqal jami eh wannan addu'a kenan Allah ya ruba ma asiri a duniya ka rika roƙon ya ruba ma asiri a lahira yanzu ka yi abubuwa wacce aka ka zo kai ta faɗa ba tun da ka tuba ba ki kawai kai ta tuba tuban ya zama nasuha shi ke nan za ka je kiyama Allah ya ce ka ga ba wanda ya ganka a duniya duk yau mutanen na ce to nan ba na ruba ma asiri shi kana ya bai ma Allah ya sa ma asiri to shi ne sai ce wa in ja'a aqabahu in Allah ya ga dama ya kama ka da wannan Allah ya kiyaye ba baya anahu ala zalik sahabin ya ce wani su bin sahabin sai muka yi wa annabi mubaya a kan haka da aka haka muka yi man mubaya to kun ji hadisin yadda yi shi ne kaga wanda za a wasu akwai wanda kuma zalika lahum khizyun fi dunya wa lahum fil akhirati azabun azim akwai wanda za a tozarta su su tozarta a duniya lana alkiyama kuma su shiga azaba na za mu iya shiga kitab na gaba ko kitab al-aqdiya hadisi babi dai ba mi ba sai ba kauke na gani babu jarhi al-ajma babu da yake magana akan laifin wato al-ajma sune dabbobi sune al-ajma al-bahari ko al-bahimatu an gane duk kowace yuqalu bi kulli hayawanin ghayru al-insan ana ce mata bahima min bahimatil an'am walma'adi da ramin da aka yi don ɗebo wato sinadaran ƙasa ma'adanai na ƙasa lu'ulu'u dinari da sauransu wuraren da ake hakawa kamar su zamfaran nan wannan ramukan an gane ko su ne ma'adi walbiru da rijiya wata yin rijiya rijiyar da kai a filinka a cikin gidanka a gurinka kewayayyen gurinka ba wanda kai akan hanya ba jibaru to duk wa'annan idan mutum ya je naka ne ya fada ya mutu la zamana alaihi ba ba za a biya banza ba domin a gurin da kai gurin da kai ne gurin da kai ba na sakaci ba ne kun fahimta ba wanda zai zo yanzu kamar akan titin nan ya zo ya rijiya wani ya fada ya mutu sai ya biya biya amma a cikin gidana ne rijiya wani ya shigo ya fada ita ake nufi ko ma'adin gurin da yake gurin ma'adini wannan ramukan da ake kowa ya san gurara sai ya je garin lalubowa sai fa sai abu ya dande ko ya tafi ya fada duk wannan la zamana an gane ko ko kuma dabba dabbar da ba take jayi da daddare ba domin hadisi ya nuna abu dukkan nara idan da daddare ya take ta je ta hukunta hadisi ya biya amma da rana kai za ka killata kayanka ko kuma da kankan yaro ajiye ma akwai da kake je da aji duk suka cinye ma to sai ajiya wannan da ko kuma kawai ya tattaro dabbobin gaba ɗaya su biyo cikin gonarka matsalolin da ke faruwa tsakanin makiyaya da manoma ke yanzu zai ga yanzu zama irin su biyu da sauran gurabe sai ka raba ka ja na kai to shine juba ba biyan fansa shine juba kamar ka ce a banza an dubulin ana bi hore radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal al ajma'u jibar kaji dabbobi idan kai saka ji suka zo ka taba ma kaya to jibaru ba za a biya ba wal biru jibar rijiya wadda ba sakaci aka yi ba a filin mutum yayi ka shigo cikin gidansa ka fada ko filinsa ka fada jibaru wal ma'adin jibaru haka gurin da ake akar wato kayan amfani na ƙasa lu'ulu da zinari da azurfa jibaru wa fil rikabi sai a rikabi shine wannan bulliyar mutanda ko bulliya ta mutanda su ba su ga wannan lokacin tukwane ba a kaiwa bai silalla ne ƙarafa ne sai a samu tukunya kasuwa in ta cika sai a kulle bakin ta sai a tauri sai a samu gefen katanga kawai a rufe shine first lamp ɗinsa a wannan lokacin a nan yake ajiyewa in nan ya cika sai koma gefen wata katangar ko ya tafi gona in baya so matarsa ta yi gonarsa kawai filin su zai je nan ne zarin su lamp ɗinsa sai ya ajiye ko dini to idan sai koro ne da yawa ko bai da yaya har ya mutu a haka kuma duk ba a sani ba wani kuma da ya zo ya mallaki gurin ana rana nan kawai ya zo yana haɗa zai yi kunya kunya kawai sai ya haƙo wannan tukunyar shi ne annabi yake to musulunci yana da haƙƙi a kai shi ne aka ce alhumus za a ɗauki ɗaya bisa na biyar shi ne abin da makiyara a kai da yanzu tun da wannan ka gaba karanka ne ya kama ba to sai ka bawa shara irin wannan abubuwan ana ajiye su ne don amfanar da amfanar da musulmi wanda ya gaza sai a ɗauki wannan dukiyar a jiya wani abu da ita duk da muna bin wayan abubuwan fada duk an zauna lafiya wato yanzu da kama ta dole ba ya ballantana wannan kitabul aqdiya littafin da zai magana akan alƙalanci hukunci alkaza kamar yadda mai muwadda ya faɗa kitabul kaza babu yamin ala almudda'i alai mudda'a alai babu da yake magana wato wanda aka yi da'awa akan su shi zai rantsi wa kenan mai kara ko wanda ake kara almudda'a alai ba almudda'i ba mai kara ko wanda ake kara ya salam wanda ake kara shine almudda alayhi ai almuddai albayyinatu ala almuddai wanda yazo ya faɗa abu shine zai kawo keda wal yaminu ala man ankara gaji ma hadisin ya faɗa rantsuwa tana kan wanda ya musanta ka daukan mun kaza wallahi kan ni ban dauka ba to rantsi sai alƙali ya ce rantsi ana an bin abbas radiyallahu anhu ma inna min imra'ataini inna imra'ataini kana ta takhrizani fi baiti hakika an samu wasu mata sun kasance suna ɗinki shine takriza ai taqidanin julu suna ɗinkin baduku ɗinka fata ai shine aikin baduku ko to suna yi dukawa ne suna ɗinkawa kuma ka san shi da wannan kiriyar basilla ake yi wadda take doguwa doguwar allura ko kuma mai kama da ita fi baitin a ɗaki a gida a wani gida a wani gida ko a ɗaki wa kana da idahuma sai ɗaya daga cikin su ta gudu wa qad umfiza hakika ta soki bi ikban da basilla fi kafiya basilla ta soko tun daga farkon tabuwanin da zai ta fito ta baya fi kafiya a tabun hannunta fadda al'alal ukura sai ta je ta ce waccan ce ta soka mata ɗaya da suke yi tare ta ce ita ta soka mata فرفع إلى ابن عباس فرفع sai aka kai ƙara gurin Abdullahi da Abbas fa kana ibn Abbas Abdullahi da Abbas yace kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace to ku saurara annabi dai ya ce lauyi wa dan nasu bi da'awahu da za a riga ba wa mutane gaskiya saboda kileni da awar da suka yi da baki la da'aba dima'u qawmi da jina nan mutane da yawa ya ce domin kawai kawai wani zai kalle ka ce wane ya mun kaza haka kawai ka ji jiyo zai ka zo ka nuna wani ka ce shi ya jima kamar yadda yara suke yi yanzu ka in yaro ya ga dama a gida yana kuka faduwa bai yi yanzu kamar wannan al'adun in ka tambaye shi waye da ke ka ce ce yaya irin wannan abu kuma ba kana kallo bai fadi misali sai ya nuna ji to irin wannan abu da irin sa za a rika yi to da kowa ba zai zauna lafiya ba to shine da zaba jima'u qaumi jima'u qaumi da dina da wasu mutane da yawa ya kai wa amwalahum da kuma dukiyoyin zakiruha billah abdullahi da abbas ya ce to ku tunatar da ita Allah zakiruha billah ai mata wa'azi wa qala ibn abbas nan ne wa qara'u alaiha ko ku karanta mata innal ladina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila hakika waɗanda suke saida wato alƙawarin su na Allah da rantsoyi da wani kuɗi kankani wanda bai taka kala ya karya ba sai Allah ya ce ulaika la khalaqa lahum fil akhirah to irin wayannan da ke zuwa saboda rantsuwa to ba su da rabo la khalaqa bi ma'ana la nasiba to ba su da rabo a lahira wala yukallimuhum Allah ko sannan Allah ba zai magana da su ba anan da yawmal qiyamati ko la yanzuru ilayhi wala yanzuru ilayhi yawmal qiyamah sannan Allah ba zai kalle su ba ranar alkiyama wala yuzakihim Allah ba zai tsarkake su ba wala mu azabun alim sannan azaba mai radadi ta tabbata akan to kaga shine zai ce fadakkaruha sai aka tunatar da ita wannan aya wannan narkon guda hudu duk akan ta tana jin wa'azi ba irin matan mu bane yanzu ba ta rafa sai ta ce ta sallata amma wata yanzu ka da aya ita za ta karasa fa qala ibn abbas ya abdullah da abbas ya ce qala annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce al yamin al mudda'a alaihi ba annabi ya ce rantsuwa na kan wanda aka yi da'awa a kansa ita ta ce ke ce ke kuma kin mutu to ki rantsu kina rantsuwa ki kuma tar da kai dan gona hadisi ku ji me yake ai kaga akwai hadisi na wato wanda shi malam bai kawo shi anan ba na wasu mutane guda biyu wani mutum ya zo daga Hadramau Hadrami ɗayan kuma ya zo daga Kinda Alkindi sai suke rikima suka je gura annabi alaihi salatu wassalam shi wannan hadara mun sai ya rasulullah gonar da wannan mutumin yake shukawa wannan mutumin da ka gani wato ya kwace min gonar mahaifina shi kuma mutumin alkindi zai ta gona ta ce ni gashi ni nake nake noma tsabata ƙarya yake yi dawo ba shi da wani haƙƙi a kanta sai annabi ya kalli wannan da ya ka tsara hazrami sai ce alaka bayyana kana da shida sai ce a kali sai ce to falaka yaminu sai ka saurara kai ka jira ya rantsi abin da zai kawai rantsuwa zai shi kin didin idan ya rantsi shi kenan sai wannan alhazramin ya ce ya rasulullah inna rajula fajirun la yubali ala ma halaba alayhi ai mutumin da yake fajiri ba ruwansa da rantsuwa la ya rantsuwa zai yanzu misali dan kwatan waya aka kawo shi aka ce rantsi ayo in rantsuwa mu je kake so ba zai yi ba rantsewa zai musamman ba ga waya a hannunsa ba zai rantsi to shine yake cewa to fajiri ya rasulullah ai ba abin da ya rage wa rantsewa kawai zai sai annabi ya ce ai kuma duk da haka ba abin da za a yi in ba rantsuwa ba ita ce dai a kansa to shi ne ya tafi kwarriyar zai rantsuwa sai da ya shirya zai tafi sai annabi ya ce wa sahabbai kun ganshi kuma rantsewa zai amma kuma shi ne azalimin amma rantsewa zai ita ce jara'a ba yadda zai ita ce dai jara'a annabi ya ce zai rantsuwa kuma shi ne azalimin amma zai je rantsi ba ne mutum za mu iya biya hadisin gaba saura minti daya eh ai babu ne ma to za mu hakura akan ta kawai a babu hukumin zahiri ko to wa wannan hadisin ya koyar da mu abubuwa da yawa wannan ka ka'ida ce ga babba ga masu rigima guda biyu musamman a kotu alƙali yana da hanyoyi da zai gano cewa wani mai gaskiya ne ko kuma wani mara gaskiya ne sannan kuma kana ka nuna mana wa za a sa ya rantsi ta gaya mana amma abin da yake ban mamaki musamman ga jami'an tsaron mu a yanzu wajen rashin gaskiyar ka kai ka kai kara to kai ne mai gaskiya inda kai ka fara kai kara to kai za a rika baki yanzu duk wanda aka kawo wanda duk gaskiyarsa sai an fara wulakanta shi ko da za a gano wannan kuskure ne wanda kamata ya yi jami'an tsaron mu su gane cewa zaman kowa suke yi ba zaman mutum ɗaya ba dan yanzu wani ya je ga kuɗi zai ci so yake ku fara wulakanta mu wai kafin an fara sauraron ke su ya kai ka wayan kanka in dai ba gane ne da kai ba duk gatan ya ba da kai kana an mulakata wasu ma sai an dake ka ya Allah zai ba wannan kuwa ka ce kai dan zanda ba Allah a cikin musulmi akwai ya kamata ka gane aikin Allah kake ina ba yawan bada misalin wani alaihi sunusi ya bar lokacin da muka yi service a Oshin gaba ɗaya ya raba wannan kafin su sun yadda cewa baya zalunci cewa la yuzlamu ahadun indahu daga baya ma sai da ya bar aikin ya dawo wata nan muka taba waya yanzu ya dawo EFCC a a nan wajen iya ba mutum ne kwatar da gaskiya to irin wannan abubuwan su ne ka gane cewa duk aikin da zaka yi akwai Allah ko me ikra bi rabbikal ladhi alu akai a injiniyar akwai kowanne abu kawai abin da ake so zikri rabbika shikenan amin ma'aza na'am na'am na'am ya hayya kai inna lillahi inna lillahi ya mutu to kaga wani wani zance kenan saboda haka kaga ba ruwan Allah da wanda ya dukan da wanda ya sa akai ba sai su suka kaje shine abin da sai na Umar yace law tamala alaihi alu sana'a laqataltuhum jami'an da mutanen sana'a gaba ɗaya za su haɗu su kashe mutum ɗaya yace duk sai na kashe ku Allah ya dace da mu abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa wannan muka yi kuskure Allah ya baka kin sarki ya yabe mana muna da Allah da sunan ya jawawa da tsohon sa madaukaka Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce kawai mu kun bunta dukkan rayuwa da talauci da ake ba mana shi Allah ka yaye mana muna roƙon Allah da sunan ya jawawa waɗanda suka yi mana wasiya da addu'o'i na alkhairi Allah ka biya musu bukatun marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da mu da lafiya Allah ka inganta lafiya iyayen mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka riga mu da baba masu rai kuma Allah ka fara mu da lafiya da tsawon kwana mai amfani waɗanda suka ta aure a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba Allah ka shiga lamu muna roƙon Allah da sunan ta kawawa su shugabannin mu Allah ka yi riko da annayen Allah ka kawo mu tausayi masu cikin zukatan اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن شاء الله كما يدعى مكبرة وبدأني قرأتين أحكام الجنائز نقل كما لا تنجي Thank you.